بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba kamar ashirin da da biyu kenan ko ga ashirin da uku ga watan rabi'un al'akhir hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar sha biyar ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addirarul bahiyya na Sheikhul Allama Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala malamin da ya rasu a hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1250 wannan kuma shine darasi na 62 kenan ko kuma muna cikin kitabul bai'i ko kuma kitabul buyu'i kamar yadda yake a yanayin bugu littafi da ke magana akan ciniki saye da sayarwa ta yadda yakan cika a mu'amala a musayar kuɗi da kaya wannan wannan mu'amala da ake ce mata albayu ɗaya ne daga cikin lalurori na rayuwa ɗan adam yana da buƙatuwar wasu ababe a hannun wasu mutane su ma waɗannan mutane ko kuma wasu mutanen su ma ba makawa akwai abin da suke buƙata a hannunka ko ya zama na kaya na zahiri ko kuma ya zama wasu kaya ne amma na ma'ana ila fasahar ka ce ila ƙwarewar ka ce ila kaza ila kaza to idan aka ce a kyala mutane in ka ga wani abu a hannun wani kana so kawai karfinka ya baka a to ba za a zauna lafiya ba sai aka kawo mana tsari na ya za a yi ka samu biyan buƙatar ka na karɓar kayan can a hannun wancan mutumi ya baka cikin jin daɗin rai ya ganka da shi bayan da nashi ne ba zai ji wani abu ba sai shari'a su fitar mana da tsari na saye da sayarwa sai ka kawo kuɗi ko ka zo da kuɗi na farashin da yawa kayan shi ko farashin da kasuwa ta ba kayan shi sai ka ba shi kuɗin sai ya baka kaya a lokacin kai da shi ba wanda ya cuci wani domin kuɗin da ke hannunka ba su da wani amfani wancan kayan ke da amfani shi kuma da bukata ta bijirowa kayan da ke hannun shi ba su da wani amfani kuɗin da ke hannunka ke da amfani su da lokacin da ka saya kowa ya samu aglal matsalibi din shi mafi tsadar abin da yake so idan ka babi ne mai muhimmanci zaga yana da matsayi sosai a cikin kitabul mu'amalat kamar yadda an sha maimaitawa addinin ya ginu akan waɗannan al'amura da suke da muhimmanci kowane mutum ya ga ya iya abin da zai na ɗibar rabon shi ko iya abin da zai iya aikatawa babi na aqida wanda a halin da muke ciki yanzu buƙatuwar da ake wa fahimtar aƙida ta fi buƙatuwar da ya kamata mai wa abinci da ruwa da iska lura da guguwa da ke kaɗawa wadda yanzu nan sai ta tunkuɗe ka daga inda ya kamata ka tsaya ko kuma inda ya kamata a ganka to akwai al'amura na adab akwai al'amura na akhlaq ga al'amura na ibadat muna sallah muna azumi da makamantansu sannan ga al'amura na mu'amalat wanda cinikayya da saye da sayarwa suna ciki wanda suna da mawdu'ai ko fusul da ko al'amura da yawa da suke shiga wannan babi wanda hatta zamantakewar auratayya ma tana cikin babi ne na mu'amala to darasi na 62 malam na koro mana waɗansu nau'uka na kasuwanci wanda ba su halasta ba me manufar koro su dan a faɗa mana domin mu kiyaye to da idan ka shige musu kai ta'amuli da su dukiyar da zaka samu daga abun ba za ta zama mai tsarki ba inna allaha ta'ala tayyibun kuma la yaqbalu illa tayyiba ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan haka Allah madaukin sarki ya fada ya ku gamayyar annabawa kulu min at-tayyibat ku ci tsarkaka mai tsarki hissan mai tsarki ma'ana sannan wa'amalu saliha yi aiki na kwarai to sai aka ba mu waɗannan ka'idoji sai a faɗa mana abin da bai halarta ba linajtanibu ko linatajannabu dan mu kaurace mashi mu nisance shi daga nan kuma sai a faɗa mana abin da ya halarta wanda su suka fi yawa ma in muka lura za mu ga kulla babuka ake yi babul buyu'i almanhiyati anha nau'ukan kasuwancin da aka hana to wanda aka halatta fa ai ya ishe ka kawai ka duba wanda aka halatta aka haramta duk wanda kake yi in kaga bai shiga cikin wa'intan ba to yana cikin wanda aka halatta kaga kenan hikima ce ta shari'a wadda tana yin shi a lokuta da dama sai a faɗa maka abin da aka hana dan shine dan kada sai ya maka shiru daga abin da aka halarta don ya zama in dai bai shiga cikin manhiyat ko muharramat ba fa huwa min dimni almubahat to zamu tashi nau'i na gaba cikin nau'ukan kasuwanci da aka hana wala ayyabi ahadirul libad kada dan binni ya sayar wa dan kauyi kada dan binni ya karbi kayan dan kauye ya sayar wannan yana da illatin nahaidin akwai dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana haka akwai hadisi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yake ta nahan nabi sallallahu alaihi wasallama ayyabi ahadirul libadi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mazaunin binni wayayye kenan ko ya sayar da kaya ga dan kauye akwai lokacin da zai iya zama ma wayewar koda ta ma'ana ce yanzu ko dan boko ya sayarwa wanda bai boko ba ka kyale shi mana yaje ta gwagurawa zai koyi turanci za su samu sauki dan shi bai jin turanci zai da zai da cinikin mai tsawo ne inda ya fahimci 10000 ita din ce kuma a ba zai sayar kai ko yanzu in ka je da shigin turancinka bubbuga za a ce kana wani bugu kalkaleto a ka kyale shi ya je ya ji 9,000 ya ji 8,000 ya ji 7,000 kaga ma ya karu a dictionary shi ma kaga wannan ƙauyanci ne amma ma'anawi ne duk gari ɗaya kuke kai ba kayan nan kayan nan ba naka ba ne kawai dai masu sayan ne turawa shi gobe jin turanci kyale shi ya tafi kyale shi je in ya ga bai gane ba to ai akwai maganin kula mai ko ya alhade suke yi ba sa jin larabci suka je Saudiya ko ba sa da mai jin yaran su ba haka kuma ake cinikin har kaga ya cika daka arabu ma ana wasa da dariya wannan hadisi yana na cikin sahih bukhari kamar da Imam Muslim ya fitar daga hadisin Jabir cewa la yabi'u hadirul libadin annabi yake cewa kada dan binni ya kuskura ya karbi kayan dan kauye ya siyar to a wannan riwaya ta al-Imam Muslim ne annabi ya faɗa illatun nahaid wai me yasa aka hana haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'un nasa ku kyala mutane yarzuqullahu ba'dhum min ba'd Nam, da'un naka ku kyala mutane, yarzuqullahu Allah ya azurta su babuhum min badin tashin su daga tashi. Kullun haka shine hikimar mu'amala. In kuka yi gogayya ihtikakat, to so ake wani ya amfana da wani, ko amfani hissi ko amfani ma'anawi. In kuka gogwar maya, ka dauki kaya ka shiga, kai daga ƙauye su 'yan binni. kuka yi gwagwarmaya ka sayar musu suka saya kila har kuka yi musayar lambar waya wata na kuma wannan mutumin da kai gwagwarmaya da dan uwanka dan binni ke ganin ya cuce ka shi zaka kira cewa ne akwai likita a garin ku na dan ce ana daukar yara a makaranta shi kuma zai maka hanya to kuma ma shi wancan da ya saya ya saya ne daga asalin mai kaya ba ta fati kenan akan samu sauki shi ya sayar da sauki shi ma a kyale shi dan ƙauyen da ya sayar da kayan shi ya je ya saya da kanshi shi ma ya saya kai tsaye ba ta fati to sai ga sashi ya amfana da sashi ya zo yana sayan kaya zai tafi da su garin su sai ku kyale shi ya saya daga asalin masu samar da kaya manoma ne masunta ne yan farauta ne masaka ne makera ne kayan da suka sarrafa sai ya saya daga hannunsu zai samu da sauki in ya je ba makawa zai sayar da sauki sashi ya azarta da sashi wannan hadisi da na Jabir radiyallahu an riwayar al-Imam Muslim ya faɗi illatun nahyi din kenan dan haka baya halatta dan binni ya karbi kayan dan kauye ya tsayar shine a cikin al-minhaj yake cewa abinda ake nufi da bai'u hadirin libadin bi ayyakaduma gharibun bi mata'in ta'ummul hajatu ilayhi li bai'ihi shine mutun ya shigo da kaya daga kauye zuwa wani gari ko alƙarya wanda al'umma na da buƙatuwar kaya al'umma na da buƙatuwar kaya ta'ummul hajatu ilayhi kuma ya shigo da shine li bai'ihi domin ya sayar ba domin ya kyautar ba ba domin sadaka ba ba domin rama biki ba ba domin sayayya ta mukafa'a ba wala tamnun tastakfir da aka hana manzo sallallahu alaihi wasallama ba irin wannan bane bi fi'ri yawmihi zai siyar da shi da farashin shi na ranar fa yaqulu baladiyun sai ce ga sai baladi yace balarbe yace baladi dan gari kenan dan gari za ga tukarinmu ina gada za ka samu wanda ya zaman saudiya tukari ka ce mai suwa yan baladiya a zai maka mujalladai su ne wanda mu daga nesa muke ce masu askarawa masu kama tukari amma su yan baladiya suke ce musu ga yan baladiya nan sai ga ambar kaya kayan miliyan guda tukari za ta gudu ta basu don suna kama ta suna da mota irin ta gidan yarin nan mai keji wadda ake ɗaukar mahaukacin kare idai ka hango ta ake ji sai airport naka tara bakaki wata na ajiya Niger wata na Ghana wata na Lagos din Nigeria naka tashi da nan Niger da Ghana da Burkina Faso da Chad sai wurgar da su a Lagos daga nan kuma kowa ya kama garin su ai Nigeria ce dai uwa bakake ko to daga nan sai kowa ya nemi garin su to fa ya kulu baladi sai wani mazaunin gari sai ya ce utruku indi bar kayan nan a wurina li abi'ahu ala tadriji zan sayar maka a hankali za su fi daraja wannan mai alamin haji ke cewa wannan shine ma'anar bai'u hadirin libat din da aka hana kaga ya dan sha bamban da wancan kadan to duka biyun haramun ne ya shigo da kayan sai kace mu je kasuwa ko zauna bari in je maka sai ka je ka siyar mashi a ranar ka dawo ko kuma sai ya shigo da kayan kace a ka bar su gobe akwai masu shigowa sayan kayan nan ko jibi ko gata zan sayar maka da su a hankali shi kuma sai ka bashi na mota ko na mashin sai ya koma gida kuna yi kuna waya kayan da za a siyar wa 'yan gari naira dubu biyar su amfana sai kai ta shigar da shi a hankali sai tashi a ashirin wannan sha biyar ɗin haƙƙin al'umma ne kaci da'un nasa na bice ku kyala mutane sashinsu ya azabta da sashi shi Allah tun farko haka ya tsara rayuwa ba zai yi ma a farashi ɗaya ba kuma ma za ka ga wuya za mu sha a yi mu dukan mu talakawa a ce duka Najeriya ba wanda ya mallaki dubu goma a yi sati ɗaya a haka ka ga rayuwar makabartu sai an daina zuwa makabartu to a zai rika wani kana zuwa ne don kana ɗan dama-dama ko to ya riga ya riga ka mutuwa ne ka riga shi rasuwa ngo baka da kogo mai shigo mai da rai gudu ka shi Allah ya kiyaye ko kuma a ce awo mu duka yadda ka san dan gwaci to kuma masifar ma sai ta fi wacce saboda shi talauci galibai ka zuwa dan tausayi ko duk da akwai bakin rai za ga tala ko raddin talaka ya fi zafi zinnan zai ballo maka magana in ya yako maka ka fahimci aljihun shi ba ko kobo ya kamar kawai ka yafi a wuce wurin ba laifin shi bane eh wani external virus ne ya injiza shi wannan abu in ya dan samu abin nan sai ka ji kuma yana lallaba yana tausasa magana ka ce a mai da kowa kamar bajinin mai kuɗi na duniya a to kuma rayuwa za ta fi tsanani za ta fi tsanani to da yanzu ka kwanta cikinka na murɗawa saboda yunwa sakamakon baƙin talauci ya fi dama-dama akan ka kwanta da yunwa aljihunka cike da kuɗi ba kayan sayi ya fi zafi ga kudinka ba kayan da za a siya ya fi zafi a ce ga kaya baka da kudin sai dama baka sare bai kamata ma ka sare ba to haka Allah ya raba ya bambanta mutane wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un wa alaikumus salam wannan zai shi ma fari shi a ɗan kasuwa ne yake ke da kaya ana amma sakamakon wani biyu roƙi biyu su biyu wa yana ɗan uwa a ƙauye sai in ce zai yi ba su duk wanda zai shi sai da kasu a can sai ya shi da a wannan ba ya wato ya rubu da kuma ya ɗaure shi da kuma ya ba eh wannan ba zai shiga ba kaman kana da wani dan uwa a karkara sai ka bashi kuɗi sai rika siyan maka daga mutanen karkara jefi-jefi da za su siyar matukar ba wanda aka fito da shi za a zo da shi kasuwa bane mutum ya tare ya saya ba laifi wannan ba laifi ai ana ana safara irin wannan wa alaikum assalam ai na ga mun yi magana akan sa a baya ko kuma kila zamu yi ne a ga wutun da ana babul buyu'i ne su ana ce masu simsar ko kuma lokaci a ce masu fodoli wani lokaci suna da rawar da suke takawa amma galiban aikinsu bai wuce irin na jo'oli ba amma irin yadda suke su zo su shiga su yi ruwa su tsaki tsakanin mai saye da mai kaya wannan haramun ne wani lokaci ma zai iya lalata cinikin saboda ba a sallame shi ba naka sayar dubu biyu zai iya cewa shi ba a sayar ba sai an siya da ɗari biyu don ɗari biyun su ta fito a shi ba ba abin nan ba amfanin dillali a kasuwa kawai in an so a ce to a ware wurin yan tumatir wurin wayan ya zo ya rika sa ido ila wani zai iya zuwa ya ce to ina sauri ga kayana kudin su kaza ko farashin da kasuwa ta kama ba kai zaka juya kasuwar ba kenan kar ka juya masa farashi duk yadda kasuwa ta kama ka sayar zan sallame ka na zama ju'uli kenan don aka yi haka shi kenan amma yadda suke zaga ba ba dillanci ba ne na musulunci ina ga zami magana a kan shi a gaba daga wannan nau'in na ce ne kai ya haramun ne wala ayyabi a hadirun liban kada dan binni ya karbi kayan dan kauye ya sayar mashi wata na jushu haka na jash shi ma na jash haramun ne shi ne wani nau'i ne na abin nan ko wani wani third party ne wani wani wata kaska ce ke zuwa ta shigan mace ne shi yasa ma shi ya dan sha bamban da nau'ukan cinikayyar da muka wu yanzu aka ce ga dan binni ya karbi kayan dan kauye ya sayar abinda za a tambaya shine shin cinikin yayi ko ko cinikin bai yi ba in an ce cinikin bai yi ba za a yi fasko kenan sai a buɗe cinikin sai a ɗauki kayan kai kuma a mayar maka da kuɗinka sai a mayar da kayan gun ɗan ƙauye sai a kira shi sai ku yi ciniki to akwai nau'ukan cinikayyar da za a ce cinikin bai yi ba kwata-kwata bai yi ba za a mai fasko kenan akwai kuma waɗanda a cinikin ya yi za a zartar da su amma an yi haram to najash na ciki shi in aka yi cinikin najash asalin cinikin yayi saboda ƙwayar cutar ba a kan wanda ka sai kayan take ba ba a jikin shi take ba a jikin waccan kaskar ta uku da ta zo ko mutum na uku da ya zo shi ne suke cewa najash shi ne ayyazidal insanu fi samani sil'ati wala yuridu shira'a mutum ya zo ya ƙara farashin wasu kaya lokacin da wani mai saye ya zo alhali ba da niyyar saye ba galiban wannan wani lokaci su ƴan kasuwar su suke ba abokansa dama kila wani tsohon mai gidan shi da ya taimake shi ya ba shi jari ya ɗaga mashi ƙafa ya kari karin sunnar Allah li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu Allah ya ga dama kawai sai sa babban dila sai ya sauke shi a ƙasa mai shayar da arewa manja ya tashi ba manjan miya gidan shi haka Allah ya ga dama in kuma za ku bashi duk manjan Najeriya nan ba ba zai daga ba haka Allah ya so ya kai terar da ya so ya ya canza mai aji to shikenan wani lokaci sai wani abokinka sai ya zo shagonka kawai sai ya zauna kuna zaune kawai sai wani ya shigo ya ce a tamfaccen yake su sai ya nuna ta sai to ka gani na yi na yi kasiyar ma in makiri ne ka ƙi ga wani ya zo zai sai shige nan dubu sha biyar ake sai da a tamfar sai ɗan kasuwa sai ya ce mashi ila ashirin shi kuma ya taya ko ashirin taya kwabo albarka tunikin hausa shi kuma wannan mai sai da yazo sai ya ce sha biyar kuma kudinta sha biyar sai ce to ka gani har sha bakwai na saya kake siyarwa ila ma har ce mashi Allah ya kara na saya sha bakwai ka ki siyarwa ga wani ya zo ya taya sha biyar sai ce to malam kaji sha bakwai ya saya na ki siyarwa yanzu abin da za a yi ban sha bakwai da ɗari biyar sai kuma sai ka kirga sha bakwai da ɗari biyar sai ka bashi yanzu wancan shi ya ziga kuɗin kaya da cewa ya saya sha bakwai kuma ƙarya ne in ya tafi sai a ɗauko biyu da biyar sai a bashi ko kuma ƙila mai shago ya ce to wannan abin ba za a yi ta haka ba sai ya ɗauki ɗari biyar ko dubu ɗaya kai kuma sai ya baka dubu ɗaya ɗari biyar to wannan cinikin shi ake cewa najash asalin cinikin yayi to da ciniki ne da ya gudana tsakanin mai saye da mai sayarwa mubasharatan kenan akwai almushtari akwai alba'i'u akwai annajishu ciniki ne da mutum uku na ukun naji shine katka yanzu kawai abinda ake so za a yi shine nawa ne asalin kudin kayan 15,000 dawo da 2,500 sai a mayar ma wanda ya saya cinikin yayi in aka ƙi aka tafi a haka ranar lahira wannan da ya sai kaya zai ƙarar ko dai hadda mai shago in hada haɗin bakin shi wanda galiban sai da haɗin bakin su sannan zai nemi haƙƙin shi a hannun wannan annaji to wannan nau'in na ciniki baya halatta shine yan kasuwa yake ce mai irin bada ruwa nau'i na biyu na najash shine mugun abin nan sa suna ya halatta a sa suna amma kada ya yawa ana sayar da abu naira ɗari bakwai bakwai kawai sai kaga mutane kare na masu sai ka ce dubu bakwai bakwai ta ya kwabo albarka kuɗin sun yawa ninkin ya yi yawa na laifin ka ce ɗari takwas ko dubu ɗaya in yi yawa yana za a ƙasashen da suka ci gaba kusan komai da farashin shi komai da farashi kuma ya fi sauƙi kai ɗan kasuwar za ka fi cin halal kuma mai saye da fi samun natsuwa yanzu ƙasashen da suka ci gaba kusan komai aunawa ake yi har cuta wannan abin yana ragewa ko tumatir za ka sayar kawai sai ka zo da suke ne ga tumatir nan kala-kala da irin mai ɗan karancen nan da hukeke mai nauyi da hukeke mara nauyi kawai sikeli za ka ajiye ya ce kilo ɗari bakwai idan ya zo ya ɗauko ƙwaya ɗaya ya ɗora ya kilo ɗaya ka ci ɗari bakwai shi idan ya ta ɗibo rukuta sai da ya zuba ɗari bakwai suka yi kilo haka zai baka naira ɗari bakwai kaga kowa ya huta kabeji ma sai a ce kilo kuɗin shi kada latas kilo kuɗin shi kada wake kilo kuɗin shi kada masara ce ita ma kilo kuɗin ta kada ko da kira kan fara auna ko da sai buhu sai a dora a skeli in kai buhu banza ka ga ba alhe ka sha mamaki ai ta dora buhunanka suna kilo 60 eh yawan kasuwan ba sa dasi amma ya fi tabbas kuma sai dai kawai a kiyaye kar wani ya sa dutse kuma ko sai na san auduga akan sa bulo sai mutum ya samu inci tara kawai sai ya saka abun auduga kawa ne wani irin duka kai ba da ai ka san ko kuma a dai cuwa-cuwa dai kala-kala irin ta dan adam to wannan nau'i na biyu shi ma yana shiga cikin najash ka sa wa kaya suna da abin da ya wuce tunani najash ne saboda zai wahala baka tuci mai sayi ba gaskiya abin ɗari bakwai kace dubu bakwai ya taya kwabo albarka me ya kawo ninkin ba ninkin ka ya ce mashi dubu ɗaya amma nawa zai saya in kudin shi dubu ɗari bakwai ne ka sayar mashi ɗari takwas ko ya dawo da shi ba za a ba shi kudin shi ba saboda gabnu ne amma ba fahin shi ba ne bai muni ba kuma kai ma kila wata na an ba abin nan a ɗari bakwai za ka iya sayar ma da wani ɗari shida wannan kuma ka sayar mashi da ɗari takwas ɗaya ya tayar da ɗaya kenan to wannan nau'i na ciniki na najash baya halasta wa huwa ziyadatu fi samani sil'ati an muwaqa'atin shine mutum ya ƙara kuɗin wasu kaya lokacin da mai saye ya zo da raf'i samaniha don ya ɗaga farashin kayan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisan abdullahi ɗan umar wanda liman malik ya fitar a cikin muwatsa ya hana haka da sauran ma wurare na hadisai annaji shu an tutse ya hutu sila ta aksara min samaniha ka biya kudin kaya da abin da ya fi haka alhali ba haka ya kamata a ce an siyar maka da kayan ba kuma wannan nau'i na ciniki na najash yana cikin jirangiyar ababe da wasu nau'ukan kasuwanci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a jirangiyar hadisin sayyidina abi huraira da ke cin sahihaini naha annabi sallallahu alaihi wasallama yabi'a hadirul libadin wa ayyatana jashu shi sani bai ce falata najash kada ku yi najash kada ku ba da ruwa kada ku burma mai tsaye a ka bar mutane su kai su komo su yi musawama shine musawama shine kai ba laifi ba laifi tun daga yadda kasar take a faɗa maka farashi ka nema sauƙi ba laifi sai dai kuma gwargwadon yadda kake ne Najeriya muka fi kowa abin mamaki za ga mutum ya zo a motar naira miliyan talatin ya sauke gilas ya kira mai karas ya ce mai ɗauri naira hamsin hamsin wai uku ɗari wannan inda mala'ikan mutuwa kamata ya ce ga kwastoma kan ɗauki wancan mai motar bai da amfani to to me ribar ka in ya sayar maka uku ɗari me ribar ka kar ya cin maka shi haka ya sa a ran shi duk girman shi hamsin hamsin eh ko ga ya taso daga abuja ba zai sayayya ba sai ya kwanan maraba sai ya hango ana ɗibar kabeji sai ya tsaya gangara kar ya siya a jikin na tebur sa ƙaru hali bana bana siya a gani eh za kuma rufe ka ƙauyen ai aka haɗu da mala'iku to irin wannan kaga wasu abubuwa ne wanda ba su dace ba an ce kaman najeriya kawai ake haka Najeriya kawai ake haka. Dama za ka ɗaura abinka hamsin hamsin, to ka tabbatar na mai sai da wani magani ɗaya yobe ɗaya kyauta. Kusan haka za ka tafi. Dalilin an ce maka uku ɗari, kuma har da wanda bai kamata ba. Har da wanda bai kamata ba. Shi yasa sai ga kyamara ta ƙyallo wani miloniya a layin sabila umara. Ko ya je miki-miki. wani yake ban labari ya yi aikin umara da wani mataimakin gwamna shi mataimakin gwamnan saboda imani lokacin yana mataimakin gwamna da azumi layi sai ga mutum ɗari biyar za a ba su koko da ƙosai ya ta jin daɗi yana ganin dai lahira insha Allah zai samu aljanna sai je umara da ramadan to suna zaune a harami na makka sai ka ga kawai wani alhaji haka ya turo yaran shi suna roƙonka dan Allah in lokacin buɗe baki dan Allah ka zo ka zo wajen baban su ka yi buɗe baki da shi abokin nawa da shi wancan suka tafi wajen wani mutum ya ga yadda ake buɗe baki shine sai ya rako yake ce ma aboki na kai ashe ba ma komai ya ga to abinda aka bashi shi dan buɗe baki shi a gidan shi mataimakin gona bai cin shi kuma in kuka gama za ce za ku ɗiba ne in ka ce za ka ɗiba yaran za su tafa fitikar sai an samu maka ledoji dama akwai sa kasa kajin guda nawa kake so a sa kuma gobe dan girman Allah ka zo nan kai buɗe baki shi ne mataimakin gona ce in ya dawo zai review ɗin nashi ko kwa da ƙosai ko dai a ƙara kwantiti ko ko kwaliti da su haka suke yi amma mu a nan ina ko da ke yan abuja ba sa tayawa ko amma da in ka fita kuma sauran na tayawa sai ce wal bai'u alal bai'i daga cikin nau'ukan da aka hana ciniki akan ciniki me ya yake gane ciniki akan ciniki matukar me sayarwa ya karkata ga wani mai tai to shine aka haramta amma tashin farko wani ya taya mai kaya bai sai zai sayar ba zaka iya shiga sabani yadda ake zalunci a kasuwanninmu daga wani lokaci wani dillali ma zai ce ai wani ya taya kai wani ma bai da ko sisin kwabo wannan kama sai ya kamata a zane a kasuwa ana zuwa da kwandon kuɗi sai ce ya taya dubu biyu sai ya bace ya bar wurin da an zo wani ya ce ina son gudanar sai wani na ciki dole wai sai ka zakulo shi ka ba shi riba sai ka bashi wani ma saboda tsabar rena hankali sai ka sallame shi a can ka bashi biyar, sannan ka zo ka same kayan ku ciniki ile sayar maka biyan, amma dai ka sallame wancan biyar. wannan ainu zulmi kuma haramun ne bai'un ne ala bai'i wala yabi ala wala yabi ahadukum ala bai'i akhi amma idan daga zuwa aka aje kaya a ba ne shi zaka iya tayawa wani ya ce biyu. je dubu biyar ɗari biyu zan siya da ɗari biyar kowa yana kallon da zai siyar ne ila akwai wani shi kuma abuja zai wuce da shi malam mai tumatir kasiyar hudu ita alhaji kawo kuɗin yanzu ku duka an kayar da talauci ya ja maka na yi tsawon talauci ne ku daga kayan aiki ya kai ma zai ka ce zan ba ka biyar to haka ake so kaga za a fi juyi kasuwa za ta fi tafiya da ya kamata to idan ya ce ka taya wannan ma ya taya wannan sai ce wani ɗan ƙara to duk da ba su gama cinikin ba kai da kake gefe ka taya biyu wani biyu da ɗari biyar wani ya taya uku sai ce mai ukun ɗan ƙara to kai mai biyu da biyar ba dama ka ce zan baka uku da biyu ka yi haram an zuba da kai yake ba yanzu mai uku kawai zai iya ƙarawa sai dai idan ya ce to ya fasa to shine wasu su shigo to wannan haramun ne wala yabi ahadukum ala bai'i akhi kada ɗayan ku yi ciniki akan cinikin dan uwan shi akwai hadisi Abdullah dan Umar wanda Imam Ahmad ya fitar a cikin al-Musnad da Imam An-Nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yabi wa ahadukum ala bai'i akhihi kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwan shi kada ma yayi kai kamar yadda ya hana a wani lafazi kada yayi ɗayan ku yayi kai wala yasumu ala sawmi akhihi kada ya tayi akan tayin dan uwan shi kamar yadda aka hana kada ya nemi aure akan neman auren dan uwan shi in an samu rukuni kenan wa talaqqir rukuban daga cikin ababen da aka haramta taro masu kaya bi ayyata laqqa ta'ifatan yahmiluna mata'an ila albaladi fayashtarihi minhum qabla qudumihim wa ma'rifatihim bis-si'r wannan haramun ne shine ya tara masu shigo da kaya zuwa cikin gari ma'ana kasuwar cikin gari ko wata mahada kasuwar inda ake cin kasuwa kawai kasuwa ce sai ya tare su a hanya sai ya sayi qabla qudumihim ila suqi kafin su iso gari ko kafin su iso kasuwa wa qabla ma'rifatihim bis-sa'iri illatun nahayin ma ta ƙara fitowa na kuma kafin su san farashi da yana ga masu tara a waje ai ba sa yadda wanda za su cinikin ya san miya farashi yake a nan ko kayan sun tashi zai wuya ya faɗa so da ka aslan haramun ne ka kyale masu kaya su zo da kaya kasuwa idan Allah ya sa suna da yawa wanda suka shigo da kayan sai kayan su karye da kansu sai al'umma ta samu sauki an fahimta ko kuma kayan su yi karanci sai farashi ya hau shi sai samu alheri duk yadda ta kaya ɗayan ku zai samu alheri Allah zai azarta sashi da sashi mai yiwa mai shigo da kaya ci riba mai yiwa mai saye ya samu sauki sunaka baya halatta a yi talakkin rukuban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana akwai inda yake abin nan sai nabi huraira hadisin da ke cikin sahih muslim yake cewa na annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyu talaqqal jalabu annabi ya hana a tariyan kasuwa masu shigo da kaya kenan fa in talaqqahu insanun fa bata'ahu idan wani ya tare wani mai shigo da kaya ya saya kayan a bayan gari ko kafin isowar shi kasuwa to fasahibu sil'ati fiha bil khiyari idza warada suqa mai shigo da kaya yana da zabi in ya ji farashi dole a idan abu biyu ko a dawo mishi da kayan shi ko kuma a cike mai balance ka tare shi a nan ka tsaye buhun kabeji dubu bakwai kana jira kasuwa sai ga irin kabejinka dubu goma yanzu ɗayan biyu ko ka mayar mashi bakwai shi ya baka kabejinka ka sayar goma ko ya cika maka uku kuma dole a ɗayan biyun nan dole a ɗayan biyun in shi wanda ya taro kayan ma yana da fikihu a zaluncin na goban na zaka in kana da fikihu ka fi iyawa ba za ka yadda ma a sani ba mutumi na karɓa cikon nan kawai he ka wayi makarka ciniki ya riga ya fada a ka fada dai ciniki bai fada ba kuma mayar mashi da za ka yi shi ne halittinka kuma wancan haramcin yana nan sai ka tuba ga Allah so da tarewar cutar bayan Allah ne in kana yawan tarewa kai ta tarewa ranar lahira za ka tashi kana da kisin da yawa za ka sha mamaki wani ya miƙe a gaban Allah ya maka ka a kotun shi ta ka tara kaya ka hana su shigo gari su sauki wata na yana so ya fate alayyahu yi karanci a shaidu kun sai yana ƙarar ka a kotun Allah yau la yanfa umalun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wa ma jita bi qalbin salim aw ma ataita bi qalbin salim na'am
na'am
ba zai taro su ba idan yana da wani a kawai kila su yi magana shi ma a siyar mashi kila ba wanda za a kawo gari ba amma matukar kayan da za a shigo da su gari ne cewa ne alayyahun naka yana ga ya farce ai gobe zan ɗibe shi in shigo da shi to zan zo mu daidaita duk talakin rukuban ne ka bashi ya ɗauro shi ma ya zo gari ya ga sola ya ga mota ya ga titi ya ci kosai ya sha shayi ya sai madara aka gane shi gaba shi a karkara sai ku zai tsaye yanzu ko ya wuce wani sarki ya wuce bai amfana ba ya ga motar sarki irin zungurere yadda mai kofa shida ko ita wayewa ce duk da aka gane labari shi da ya wuce wannan wurin a gabana gonan katsa ne ya wuce sai a bari ya shigo da shi gari in ya shigo ya maka sauki a farashin da ake siyarwa to wannan kuma kaga daban da aka baya talakkin rukuban sai ce wal ihtikar baya halatta a ihtikari ina ga lokacin da muka yi ahkamun fiqhiyya fil buyu na Muhammad Mustafa Sadur mun ji magana akan wannan ihtikari shine sayan kaya a a adana ko a boye shine da mutum ya sai kaya na amfanin mutane gaba daya ya kisayar musu lokacin da suke da bukata shi ihtikarin sai ya cika waɗansu ababe yake iya zama ihtikar ya zama na ka sai kayan daga mutane ka adana ba shine ihtikar kawai ba a sai idan sun buƙaci kayan kuma ka ƙi sayarwa shi ne yin cika amma yanzu misali yanzu wanda suka sai masara ba da suka aji har bana ta zama yi cikar kuwa kamar bana ba yi cikar zai yanzu wani wa'azi za ka mai kuma ka ce masarun ta kasu ya kaɓoye haram ne da wani zai fito da ta faɗin ya siya sittin ana siya talatin koko da ya sawa ma Allah ai kawai shi wannan ka kyale shi kawai Allah zai kiyaye gaba su da ka yanzu kamar da kaka za ka iya ka sai hatsi daga manoma ka zuba a sto shi na manomi da ba na ajiya ba ne yana da aurarwa yana da canza riga gyara mashin da sauransu ko shi kenan sai ya kaɗar watan uku watan hudu shi ma ya fara awo ta lokacin ma'aunan sun yawaita mabukata to sai ka fara fito da naka kana tsira da farashin da ya kama ka siya dubu ashirin da biyar biyar farashi ya juya ana siyarwa talatin talatin arba'in arba'in hamsin hamsin riba ce ba ga bana ta ki mai da kuɗinta ba ba tilka la ya munu dawilu ha bainan nasi ne da ka yi ka siyar ka ci ribar ka to amma a ce mutane na da buƙatar kaya mutum ya ce shi ba zai sayar ba to a lokacin shine haramcin yake zuwa ko dai suna da bukatuwar kayan ko za su cutu idan ba a iya siyarwa ba hikimar haramci shine dan a kawar da kunci da takura daga al'umma shi yasa aka ce gwamnati za ta iya shigowa idan abin yayi tsanani ta tilasta wa dan kasuwa ya sayar aslan bai kamata hukuma ta shigo taimaka karan tsaye a kasuwancinka ba to amma a daidai irin wannan yanayin an samu matsaloli ne guda biyu kuma dole a aikata wadda ta fi dama dama na ɗaya dai ka sai masara da hatsi da abinci ka tar ga mutane na kwana da yunwa ga mutane na kwana da yunwa matsala ce kai kuma dukiyarka ce kuma kai baka niyyar sayarwa ba ita ma wata matsala ce to amma kai naka in aka matsa maka ka siyar zarar ne khas kai kadai zaka cutu a tilasta maka ka sayar alhali baka yi niyyar sayarwa ba cutuwa ce amma akan mutum daya to a a kyale ka ka ki sayarwa cutuwar al'umma ce to sai a gabatar da zarar am akan zarar khas sai a tilasta maka sai ka sayar ibn taymiya yayi wa'annan maganganun zai yi tuna kama cikin littafin shi al-hizba yana da wani littafi kitabul hizba da ha'un da sinun da ba'un da ta ko ha mujalladai guda biyu bayanai ne masu kyau na yadda za a gudanar da al'amura na al'umma al'amura na gaba ɗaya wanda masu mulki inda za su karanta za a samu sauƙi kwarai da gaske amma idan mutane ba sa da buƙatuwar kayan bai zama hitikar ba ka sai masara bara ka sai wakin suya ka sai dawa duk ka adana sai gashi ta zo ba a buƙa wannan ba hitikar ba ne jaje kawai za a yi maka ko kuma a yanzu kai ta siye da kakan nan kai ta saye kai ta saye kana adanawa can aka zo al'umma na ta yi kare ana da bukata ko ba kai niyyar siyarwa ba in ka fito da shi ka sayar musu duk da cewa za ka samu riba wannan shi ba itikar ba ne malaikun salam eh yana shiga abinci yana kuma hada kamar yadda ibnu taymiya da muhammad salih ibn al-usaymin suka ce duk wani kayan amfani ka siyo misali cajojin waya masu tarin yawa aka samu wata matsala a ƙasar gaba ɗaya mafi yawan cajojin mutane suka kone aka ce kai kaɗai ke da caja ka ce ba za ka siyar ba ni tikar ne tunda kayan dai bukatu ba dai abinci ba ne kayan bukatu ne ko wani ka siyo wani zare ka adana ana bukata ka ce ba za ka siyar ba ko kayan gyaran waya ko ko wani kayan amfani saboda haka yana shiga cikin abubuwa da da yawa sai menene walihtikar ko sai wata sa'ir sai kuma at-tas'ir price control kenan shine a zo a a sawa kaya farashi to wannan malamai na tattaunawa tattaunawa mai fadi akai shi sanyawa kaya farashi ana kallon shi a yanayi kala biyu yana da halaye guda biyu kowane hali yana da hukuncin shi hali na farko shine fil halatil adiya lokaci na kwamon rayuwa rayuwa ta yau da kullun yadda aka saba shine ba tsadar kaya ‘yan kasuwa na siyowa suna sayarwa kayan ba su hau ba shi ne alhalar adiya yanzu akwai kayan da da ka faɗa ba wanda zai sun yi muguwar tsada da ka faɗa za a ji ba sa wahala yanzu wani ya zo misali sai rike lasfika ce masara na wuya ba wanda zai rike shi masara na tsada ba wanda zai rike shi kaga yanzu masara a farashinta hala ce ajiya hali na biyu shine fi halatil ghala lokacin da hatsa abinci kayan suka yi mugun hawa kamar bara to bara muna halatul gala ne bana ko muna alhalal adiya to suke cewa to menene hukuncin wa'annan halaye guda biyu shi halin farko alhalal adiya malamai suka yi maganganu guda biyu suka ce baya halatta gwamnati ta yi price control idan kaya na shiga cikin mutane da farashi na al'ada da aka saba baya halatta bane ta yanke farashi wannan fahimtar ita ce tafi kowace fahimta ƙarfi jumhur na malaman mazahib akan wannan fahimtar suke abdullahi ibn umar salim ibn abdullah da sauransu duk akan wannan fahimtar suke magana ta biyu shine aljawazu cewa wai ya halatta koda kaya farashin su na tafiya normal gwamnati ta shigo ta yanke farashi wannan ibnul musayyib sai ibnul musayyib yana da wannan fahimtar rabi'a ibn abdurrahman shi ma yana da wannan fahimtar yahya ibn sa'id al-ansari shi ma yana da wannan fahimtar amma dai wannan magana ce mai rauni sakan al'amura na tafiya yadda ya kamata babu don gwamnati da yanke farashi hali na biyu shine halatu lagala lokacin da farashi ya hau to shi ma malamai yana da fahimta kala biyu fahimtar farko shine fahimtar waɗanda suke ganin baya halatta saboda annabi ya ce innallaha huwal musa'ir lokacin da aka ce mashi sa'ir lana kaya sun yi tashin gauran zagi sabai suka same suka ce sa'ir lana samana farashi suka ce yace inna allaha huwal musa'ir Allah shike sanya farashi ina ga duk mai rayuwa kuma ya san haka yanzu ba rawa ke kaman buhun nan sai dai tinkare 200 sai dai dora ko amma bana kuma nawa ake cewa iko Allah duk wacce sai ko 200 ne ke ba bara masara ka duba sabuwa har 50 shi yasa wasu sun tasiyanta hamsin hamsin da biyar har sittin sun ajiye ga ta nan za ka yi asara kusan kashi talatin kashi arba'in shi yasa na wani wani tsoho mai raha haka yake yake cewa yake cewa wake ya fito da kulki ya duke mutane bana wake yana ma wake kira yana tafar mai dan kulki yace ai masu dawa sun cika da imani ai mutuwa ba imani sai suka sai wake suka aje yace ai dawa ka cika da imani ka sai 45 ka sayar 30 ai ka cika da imani ya sarar ba yawa can ko ka siya 200 suna taya maka 80 yace na cika da imani ana to kuma annallahu wal musa'ir din haka yake yi yanzu ga wani bane zai ce shi ba zai siya ya ajiye ba ba wanda ya sanya shi yasa zaka gane ƙaryar bokaye ƙaryar bokaye ko wanda zai zo ya ce wai wani malamin shi ya san gaibi sai to amma eh in har mun yadda malamin ka ya san gaibi ba wawa irin shi ko ba mugu irin shi in ya san kani za su yi tsada sai faɗa ma ƴaƴan shi ko irin wanda ya bogo ya ta alliance ɗin shi sai ji to wani kai ka sai barkono ko kuma shi ya saya ko ya faɗa wa masoya amma kuna tare da shehu an ce shehu ya san gaibi ai shi duk abin da zai faru kullum sai sun zauna da manzan Allah duk sati sai ya ga Allah in ba ya sa ba shi ma sai jirgi barkono Dari da ashirin ashirin ya dawo arba'in arba'in to shehu shi manzan Allah bai san barkono ba ne ko kai ne baka tambayi Allah ba ko ko a ƙara ma ƙarya dai ne a ba harka ce ta fa wannan to akwai malaman da suke cewa baya halatta a yi tasa'ir kawai malam gwamnati ji yadda farashi ya hau kar ta yanke farashi to me ya kamata ta yi gwamnati tana da rawar da za ta taka sai ta buɗe kafafi ai farashi na hawa ne lokacin da karan abin sayan yayi karanci shine babbar matsala yi to sai ta bubbuɗa wa mutane ko ta irin yadda kwankwasa ya a Kano ko masu fiye wata suka yi kungiya suka je suka gan shi su suna siyan kaya da tsada za su ƙara kuɗin fiye wata daga naira biyar zai koma naira goma a lokacin ya ce su bari kar su yi shi ba zai yadda ƙara wa talakawa kuɗin fiye wata da wani suke za su ji suka yi suka nace su suna so ya bar su su yi ya ce to zan bakku ku yi amma zan yi odar kayan haɗa fiye wata naira biyu naira biyu da kwabo hamsin za a rika siyarwa rabin yadda za ku siyar amma ku je ku sa da kuke so tun da suka bar wajen shi suka bar shi a yadda yake sun san zai aika yana zuwa china cikin wata ɗaya an gama kera abu ƙasa da wata ɗaya sai a zo a dosa fiyo wata za iya kowace lokar gama a kafa inji biyar 24 hours aiki ai ta fito da shi biyu naira biyar ko kuma kun ƙara wa naku kuɗi bakwai da kwabo hamsin duk sai kun ban naku idan koma sana'ar da ya fiye watan gwamnati in an sha an siyar kuna tsitsinta kuna zagayawa komai bola jari bola to kaga gwamnati za ta iya haka lokacin sai na Umar an samu irin wannan matsalar farashi ya hau yace to shi a kaida ba zai abin nan ba amma bari a yadda za a samar wa mutane ayyukan yi sai yace duk wanda ya sata ba zan ƙara yanke mashi hannu ba kafin yamma ana neman masu gadi a appointment a hannu gonar rogo na za ka yi gadi kullum ka ɗigo na dafa kamar yanzu kawai a ce duk wanda aka kama ya sato masara ba za a hukunta shi ba kaga za a ɗibin masu gadi cewa ne nan da wata dubu talatin talatin ka yi man gadin gona ta shi kenan ko kuma an tashi ma za a iya cewa duk wanda aka kama shi da masara da rana ba za a hukunta shi ba amma aka kama ka da daddare za a hukunta ka kaga da daddare ba sai kai gaji ba kenan amma da rana dole kai gaji to rana sai kai kadiban mutane gaji to gwamnati za ta iya haka gwamnati za ta iya fito da tallafi da ake bayarwa sai a yi tsarin da kowa zai samu yanzu kaga gwamnati za ta iya hango account ɗinka in za a nemi haraji ko amma in za a baka tallafi kuma sai ka cike form wannan karatun har yanzu na kasa gane shi idan irin na dajjal ne ba komai yake gani ba ko ko dai son rai ne ai da za ku hango account ɗina da bibiyan ɗina da tin ɗina ai haka ya kamata ko sai dai in ga wani tallafi sai dai in ga tallafi in ma'aikata ne ka je ka kara masa albashi sai ka ce to shikenan muna lissafin in za mun ta in gwamnati ta tashi magana sai ta ce to ai ai Najeriya fetur din ta ma fi na America sauki haka ne da kake sa a dala amma kuma ma'aikacin America nawa ake aiki in ka samu kamfani za ka yi aiki sai ka da kamfani ya ce to zai biya ka dala goma sha biyu da awa wani ma dala goma sha biyar duk awa ɗaya za ka yi mashi aikin awa dala goma sha biyar in ka dama za ka yi aikin awa takwas karfe takwas zuwa hudu ka lissafa dala sha biyar biyar so takwas kuɗi ne ba kaɗan ba in ka tattara dalolin kusan dala ɗari da ashirin ko to dala ɗari da ashirin so dubu ɗaya da ɗari hudu ko da ɗari biyar kuɗin ba kaɗan ba ne duk dala goma kana da dubu ɗari da ashirin a dubu dubu abin nan ko dubu dubu goma sha sha biyar duk dala goma dubu sha biyar to dubu sha biyar so ɗari da ashirin to sai ce to kuma ma'aikata bari a biya ku da dala ya ce ƙarancin albashi dala dubu ɗaya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida kenan kama za ka sai fetur lita dubu ɗaya da ɗari biyar na yadda na yadda amma baka dubu saba'in an hana kuma ka ɗauko albashin ɗan Amerika da ake biya da dala an ce wannan kai shuru tukuna za a zo kan shi an sayar maka da mai lita dubu ɗaya an ce Amerika ya haura haka dala dala ɗaya ne Amerika afatu'minu na bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd kaga abin yayi muni to wasu wasu malamai suka ce kwata kwata ba a press control wasu suka ce a'a amrun ne nisbi annabi da ya hana akwai wasu yanayi da za su iya zuwa su bada damar ayi to shine wasu ke cewa su suna ga za a iya yi kamar misali wasu hanafiya da wani bangare na malaman malikiya ibnu taymiya a cikin littafin shi al-hizba shi ma ya tafi akan cewa idan aka fahimci ila ita gwamnati ba ta da wani abu da za ta iya yi al'umma ta samu dukiya a hannu kuma aka fahimci tsantsar zalunci ne na 'yan kasuwan nan to gwamnati sai ta tilasta masu ga yadda za su sayar da kaya ba tare da an cutar da su da yawa ba ko ba ma tare da an cutar da su ba yace in aka yi haka to babu laifi za a iya yi amma dai aslan at-tas'ir haramu tahrimu at-tas'ir haramun ne a yi kayyada farashi wayajibu wad'ul hawaiji ya wajaba a sarriyar da barna da aka yi in an ce wad'ul hawaij shine wannan galiban yana da alaka da masu sayar da yabanya idan kabeji ya kunsa ai zaka iya sayar da shi kafin ya isa diba ya gama dunkulewa amma a radda ka sayar min ba zai yi in diba ba dole sai akalla na bashi zuwa rana ya ce amma kuma daga radda na saya zuwa rana ya ce da zan kwashe ko ai ruwa ko kada ai ruwa zai yi to haka ya halatta asiyar shikenan sai nazo sai na sai kabejinka kafin rana ya ce sai wata tsutsa ta zo sai ta yi banna a cikin kabejin na sai gonar miliyan ɗaya. da tsutsa ta zo sai ta bannata kamar kaso goma to zaka dawo mani da dubu ɗari shine wad'ul hawa'ij hawa jawaihi kai waccan barnar da akai akan ka kai mai gona za ta kare to amma malamin malikiya suka ce ko ta kaida da ya kamata ya amfani da ita duk barnar da kwari suka yi wa amfanin gona in bata kai kashi ɗaya bisa uku ba asara tana kan wanda ya saya ne amma idan ta kai ɗaya bisa uku asara za ta koma kan wanda ya sayar kenan yanzu in ka siyar man da kabeji tsutsa ta zo ta bannata 10% ba zan da maka da ko sisi ba to da zaka iya fita a haka kuma kuma yana ga masu yan kasuwan sun san za a iya fita sai ta bannata kashi 20 ba zan da maka da ko sisi ba dan zaka iya fita a haka kuma in ma asara za ka yi asarar kaɗan ce kai ɗan kasuwa ne ka san ana yi duka ma in ta kai kashi talatin ko ƙasa da haka kaɗan shi ma ba za a damu maka da shi amma da ta kai ɗaya bisa uku sulusi kenan shi ne kamar kashi talatin da uku ko ko ka ɗauki kashi talatin a lissafin laraba da ta kai kashi talatin kawai kai yanzu ka dawo man da dubu ɗari uku na sayayyar da na yi aka samu matsala haka in ka shirma da mutum gwaiba kafin ya zo ya kwashe ko inabi ko rumman ko gwanda ko kaza ko kaza duka wayannan jawa'ihu in suka same su to zaka zo ka biya zaka dawo miki da abinda ya rage shine wad'ul jawa'ihi dawo mutane da abinda aka bannata musu wala yahillu lokaci yayi kuma ko to ina ga sai dai mu tsaya nan sai mu tashi wala yahillu salafun wa bai'un rance da ciniki baya halatta lokaci guda ka zo ka hada saye da kuma ba da bashi wa alaikumussalam wa rahmatullah eh eh wannan bai halatta ba yi bai halatta ba mun taɓa magana lokacin da muke karatun wancan littafin ‘yan kasuwa suna da wata dama wasu malaman suna ga bai halatta ba ma jumhur gaskiya sun halatta musu kaje ka siyo kaya kamar misali a ce kaje ka siyo su naira ɗari biyar biyar da ka zo kawai ka dawo da daddaren nan ka jara kasuwa gobe sai ka ce kai kayan sun mugunta shi dubu biyar biyar ake siyarwa kai kuma ɗari biyar biyar ka siyo za ka siyar dubu ɗaya kila to wai a nawa ya kamata ka siyar suka ce a babin ya kamata ka siyarwa da mutane da sauƙi tunda da sauƙi ka siyo radda ka siyo mai tsadan sai ka siyar da tsada amma a babin halarci ya halarta ka siyar da wannan muguwar tsada amma dai ka san fa kana hannun Allah ne fa zaka iya sammako kuma ka je ka siyo su dubu biyar biyar kana jara a kasuwa a ce maka ɗari biyar biyar ake siyarwa kuma yana ga duk ɗan kasuwa san ana samun haka to sun ce lura da ana samun wancan to ya halarta ka siyar da tsada amma dai a mutunci da imani da manufa in ka siyo mai arha to sai ka siyar da shi da farashin shi mai sauki sai ka siyar da shi da farashin shi mai sauki musamman shi mai kai tsaye ma kana da boda kai ka san mai arha baya hadewa da mai tsada kana nan da shi ka tara ko sai ka ce to ya daga sai ka siyarwa da mutane to 900 kafin ka zo da mai tsadar kuma akwai masu gidan man da ke kamanta haka sai daga masu kallon wawaye ba lahira suke su a babin ya kamata haka ya kamata in ka so da arha ka siro da mutane da arha da sauki annabi yake cewa Allah yana son dan kasuwan da yana da sauki idan zai siya zuciyar shi kullum ya me sai zai samu sauki Allah na son wannan mutumin kaga mafhumul mukhalafa Allah baya son dan kasuwan da kullun so yake a sai tsada Allah bai san shi amma ba zai gane bai san shi ba sai an dara lahira ranan karban sakamako da littafi a dama ko littafi a a hagu to Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk